أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وصمتوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا آه قال annabi Nuhu alaihi salam yake fada wa Ubangiji bayan Allah ya ce ya turo shi zuwa ga mutane ya yi musu gargadi kada kar su yadda ba su yi imani ba har azaba ta zo to da yayi yayi yayi wa'azi yayi wa'azi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi mutum kaɗan ne suka karba sauran dukki suka yi ba irin azabtarwa da ba yi masa ba shi ne sai ya ce ya ubangiji rabbi ya ubangiji na inni da auka ba mai waɗannan mutane na da kace in mutu wa'azi na kira su na kira su lailan da daddare na yi mutu wa'azi wani haran na hada su da rana na yi mutu wa'azi da'iman kowane lokaci ba lokacin da ban yi wa'azi ba mustaqirran ma'ana ko da yaushe ina cikin aiki ina wa'azi makaza bihim alfa sanatin annabi nuhu ya zauna cikin shekara dubu illa hamsin aman sai shekara hamsin ne babu ɗari tara da hamsin yukarriru alaihim haza a cikin shekara ɗari tara da hamsin din nan kullum sai annabi nuhu ya yi wa'azi amma bai sa kuma suka yi suka yi ba walam yu'minu suka yi ba su yi imani ba shine fasha kahum sai ya kai ƙaran su wajen ubangiji ya ce to ya ubangiji abinda zan iya dai na yi shekara ɗari tara da hamsin ina wa'azi kuma ba su karɓa ba to yanzu dai na bar maka kayanka falam yazidhum du'ai du'ai kira na da nake musu da wa'azi da nake musu bai ƙara musu komai ba illa firaran anil imani sai su ƙara gujewa ma imani idan na faɗa musu magana to abinda za su martanin da za su mayar min sai ya fi na jiya kullum ba haka muke kuma haka ne in ya zo yayi wa'azi yayi wa'azi to haduwa suke ma su yi masa duka sai sun sumar da shi ya koma gida ya samu sauki yana tashi zai ce ubangiji ya aike ni zuwa wajen su bari in koma mu sai ya sake dawowa kuma ya sake musu wa'azi ko ba za su fasa ba sai sun sake taba shi ne haka suka yi ta yi wa inni shi annabi nuhu ya ce ni din nan kullama da aukun ko da yaushe na kira su na zo na yi musu wa'azi na kira su zuwa ga ubangiji litamfira lahum saboda kai ya ubangiji ka gafarta musu ina kira su su yi imani in sun yi imani duk abin da suka yi a baya an yanke shi eh duk barnar da mutum yi a baya kafin musulunci ran da ya musulunta wancan din gaba daya ba za a lissafa ta ba musulunci ya karya ta ina kira su saboda kai musu gafara ne amma idan na kira su ja'alu asabi'ahum sai su sa ya kun su fi azani a cikin kunnuwansu ma'ana kar su ji ma abin da nake faɗa kanu sun kasance za wa zan nuhu ne da nabi nuhu yana musu wa'azi ja'alu asabi'ahum fi azani kowa sai ya sa anna ya kun su zai toshe kunnuwansa wa kar ya ji sai Allah ya san kalama wajen kar su ji ma magana ta ka to haka suke yi wasan shauti ya bahum sai su lullubu da tubobin su idan kuma suna zaune mutum suna zaune na fara wa'azi kowa sai ya kwanta yana min bacci ma yake yi wata ga dauki da ya bihim sai su lullubu da tubobin su أنهم لا يحبون أن ينظروا إليه بعد ثم تقلي النبي نوهم وأصروا على كفرهم انظرنا أكن كافر جنان شيء كيسو واستكبروا سن جرمان كي وتكبروا عن الإيمان سن جرمان كي فاسا سن إيماني استكبارا جرمان كي كون إرين جرمان كي سن يجي ثم إني دعوتهم جهارا sannan ubangi annabi nuhu ya ce to na kira su a bayyane bi ala sauti na zo na daga murya in yi ta magana in yi ta wazi in yi ta wazi thumma inni alantu lahum na bayyana musu murya na gaya musu a fili wa asrartu lahum kuma na yi musu a sirrance ma na kan kira mutum har gida in zo in masa nasiha in masa nasiha in ya fita in ya je kawai abin da zai sakamakon da zai kawo ba mai kyau ba ne kullum na je tuhu sirran kowa da na kira shi kadai na zo na yi asiri da shi saboda ya yarda da Allah amma duk bai sa su sun musulunta ba to shine ga abin da yake gaya musu
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تجدون لله وقارا فقلت إلى جاء مثل جاء النبي نوح in ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafara daga ubangijinku ma'ana astaghfirullah kenan ku ta neman tuba zuwa ga Allah innahu shi ubangiji kana haka yake gafara mai yawan gafara ne duk abin da kai masa in kace ka tuba shi ko zai ce yaya in kuka in kuna yawaita wannan tuba zuwa ga Allah yursilis samaa Allah zai aiko da ruwan sama almadara ruwan sama za ku same shi wa kanu qad ul madara saboda kafirci da suke yi sai Allah ya hana ruwa sai ya zama bari suke ta fama da shi babu ruwa yace ku yawai da sun yi bari za ku samu ruwa amma ina Allah zai sako ruwa alaikum a gare ku midiraran zai sako shi yayi ta zuba kafir kafir dururi mai yawan mara mai yawan sauka za a yi muku mamako a ta zuwa ruwa a ta zuba ruwa in yi sigifari yayi yawa ta za ta samun ruwan sama. Wayon dirkun biya muwalin, in kuna yi sigifari Allah zai ƙara muku dukiyoyinku, in ku sigifari yayi yawa a gari, to gari zai dukiya. Eh saboda istighfari yana kashe zunubi, zunubi kuma shi yake hana arziki. Idan ana yi sigifari to zunubin zai ta kawwa. In zunubi yana kawwa kuma to dukiya kuma arziki kuma zai zo. wayan jirkun biyan walin Allah zai ƙara muku dukiyoyin ku in kuna isin gifari wa banina Allah zai yawaita jaja za a yi haihuwa in isin gifari yawa isin gifari yana kawo jaja da yawa waya jallakum jannatin Allah zai sanya muku gonaki wanda za ku samu ku dinga rayuwa a cikin sauki basatina gonaki waya jallakum Allah zai sanya muku anharan gorami ruwa mai gudu a ƙasa هذا كله من خصائص الاستغفار وين ayyuka ne fa'idodi ne na istighfari ana istighfari duk in za su samu taka rajulun ila hasan ibn ali radiyallahu anhu wal mutum ya kawo kara zuwa ga sayyidina hasan dan sayyidina ali Allah ya kara masa yarda qala lahu yace masa ya hasan nahnu biladuna fi qahadin ma mudirna mu garin mu muna fama da fari ba mu samu ruwan sama ba qala lahu sai na hasan ya ce masa alaikum bil istighfari ku je ku yi sai istighfari za ku samu ruwa ana cikin haka fata ka ilaihi rajulun alfaqara wani kuma ya zo wajen sa zai ce shi kuma talauci ne ke damunsa ya buga duk abin da ya kama ba ya tafiya sai ce ka je kai sai istighfari fa kana yace masa alaikum bil istighfari ka je ka rike istighfari wata ka adun adamal auladi wani kuma ya zo ya ce shi ko bai tawa haihuwa ba yana sai ya haihu nan ma faƙar lahu sai na haka yace masa alaika bil istighfar kaje kai istighfar wannan ma za abu da suka tafi qala lahu rajulun sai wani yake tambayar sai na hasan yace alqawmu shakau atiya muktalifatan mutane su kawo kuka abubuwa daban-daban wa anta dallanta dallantahum ala shay'in wahidin kai kuma duk magani da kake bayarwa wannan yace ruwan sama suke nema ka ce su yi istighfari wannan ya ce kudi yake ne dukiya yake nema ka ce ya istighfari wannan ya zo ya ce haihuwa yake nema ka ce ya istighfari to ya wannan hukuncin a nam fa kai ba haza to wannan kam ya za me ya haka kada sai sai na hakan yake akasu min kitabillahi daga littafin Allah na dauka فقل الله ني تبارك وتعالى فقل تستغفروا الله استغفروا ربكم ولئن غفر أبنجيكم إنه كان غفارا زي يافي sannan yursil sama alaikum midrara Allah zai kawo muku ruwan sama ke ta kwara ya ta zuba mana mamako alimtu sai na san annal istighfara shi istighfari sababu sababu nuzulil madari lalle dalili ne na saukar ruwa tunda Allah ne ya fade ko yin dilkum bi amwalin sannan Allah ya ce kuna istighfari in kuna istighfari Allah zai kara muku dukiya alimtu sai na san annan istighfari istighfari fa sababu li ziyati rizqi a sai dalili ne ma na, na wadata na yalwatan arziki idan ana yawan istighfari arziki zai yawa wa banina Allah yake zan ba ku jaja masu yawa alimtu sai na san nan ma annan istighfara shi istighfari sababu li wujudil auladi dalili ne na samun jaja shi yasa na ba su magani iri daya wa yaj'alakum jannatin Allah zai sanya muku gonaki wa yaj'alakum anhara ma lakum me yasa me ku ne la tajuna ba za ku nemi ba za ku kaunaci wa qaran natsuwa ba mana ta amaluna kai gori wa qaran natsuwa lillahi wajen Allah ba in kuna son kwanciyar hankali da zaman lafiya ku yawa ta sun gibari shi ma in ana yin gibari to tace tace hankula za su za su sauki duk da wannan yin gibari yana maganin وقد خلقكم وقد خلقكم أدوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وج- وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
وقد خلقكم أدوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقد خلقكم ألا يا أهل الشيخ أدوارا زامني بايا زامني dauran ba da daurin lokaci zuwa lokaci ko kuma yanayi zuwa yanayi dauran wani lokaci mungatan mutu yana tsoka a cikin cikin uwa dauran wani lokaci alakatan ya koma yana yana yana yanki mana yana gudan ji- gudan eh, gudan tsoka a yana tsoka ko yana yana jini dauran insana wasu wani lokaci kuma ya dawo mutum haka dai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah zai turo a zai sa idan Allah ya kaddara za a yi yaro idan aka samu cikin to za a bar maniyyi ya zauna ya yi kwana arba'in yana maniyyinsa to bayan kwana arba'in sai a canja shi a mai da shi jini shi ma ya kwana arba'in bayan jinin nan idan kwana tamanin ya shiga sai a mai da shi tsokar tsokar ita ba sai ta yi kwana arba'in ka an samu wata hudu kenan kwana ɗari da ishirin to daga nan sai a turo mala'ika sai ya zo ya yi rafsan ɗan adam mana a fitta kacucuwa a fitta wannan waje za a yi kaza nan za a yi kaza nan za a yi kaza shi kenan zai zama fara zama mutum to idan aka ƙara kwana arba'in to daga nan ya samu rai shi kenan ya ya zama shi yasa yaro in ya kai wata shida za a iya haifansa eh kuma lafiya lau ba wani abu za a iya haifan ɗan wata shida kuma ya zauna ya girma saboda lokacin halittarsa ta ƙare komai nasa ya ƙare eh kuma ba zamanin sai na abubakar a wani mutum ya yi aure to da ya yi aure ran da matar ta shiga ɗakinsa zuwa ran da ta haifa wata shida shif shif da yake ba taɓa ganin haka ba sai mutum ya ɗauko matar da ɗan sai ya kawo su wajen sai na abubakar ya ce ga shi na dawo da ɗan gwamnati sai na abubakar ya ce ah ɗan gwamnati kamar yaya ya ce to wannan dai ni na san ba ɗana ba ne wata shida ran da ta shiga gidana ina lissafi zuwa haihuwanta wata shida ne kif kif saboda haka wata shida ina mace za ta haihu wata shida mai yiwa da cikin ta je saboda haka kaga ya zama dan gwamnati kenan ita gwamnati dole ta rike ko dan waye ma naka ne to shi kenan sai aka ce to a ne aka yi ta neman mutane to wannan hukunci waye ne zai yi shi ana ta neman mutane har aka nemo sai na aliyu da aka nemi sai na aliyu sai aka ce masa ga wani hukunci ga wani ya yi aure wata shida cikin da shiga shiganta ɗakinsa kuma ta haihu amma shi ya ce ba ɗansa ba ne sai sai na aliyu ya ce to in ya ce ba ɗansa ba ne a yi masa bulala tamanin ya yi mata ƙazafin zina ba ta yi ba kuma ɗana ka ne sai suka sha su sai na aliyu to kai ina ka samu wannan wannan hukunci da ko ya gagari kowa ganewa da ta kun manta ne annabi fa ya ce shi birnin ilimi ne ni ne kofar birnin ana madinatul ilmi wa aliyun babu ha saboda haka cikin qur'ani na fitar suka ce to qur'ani kuma eh ce ayoyi ne a cikin surori mabambanta a cikin surar luqmana Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه أمرت أمه وهنا على وهن ومثاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وبنجي يجي yana wa ɗan adam wasiya ya kula da iyayensa ya ce musamman ma uwa da ta shayar da shi shekara biyu ku gode min da iyaye ka gode min kai ɗan adam da iyayenka kai wa iyayenka biyayya to kaga can Allah ya ce shayarwa wata biyu ne kuma dama a cikin bakara ya ce wani walwale da su yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'ata duk wanda yake so ya cika shayarwa a shayar da yaro shekara biyu sittin yace sai cikin sunnul aqabi dan kuma sai Allah ya wasaina al-insana bi walidayhi amarahu ummuhu karhan ko kurhan wa da'ahu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra Allah ya ce can kuma mutum ya kula da iyayensa Allah yana masa wasiya uwar ta ɗauke shi ko tana so ko ba ta so da laulayin ciki da wahala duka dai aka ta rike shi har aka haife shi har aka shayar da shi har aka yaye shi daga ɗaukan ciki zuwa yayewa wata talatin ne ya ce wata talatin in ka cire shekara biyu shiftim a ciki wata nawa ya rage wata shida ne ya rage in ka cire wata wata shekara biyu ai wata ishirin da hudu ne da in ka cire su na shayarwa ne to kaga sai haihuwa kuma ciki da haihuwa kuma wata shida ne aka mayar wa mutum da ɗansa to shi ne yau wato saboda haka Allah yana shirya mutum a cikin cikin uwa a mai da shi wannan yanayi ya dawo wannan ya dawo wannan kafin ya zo duniya duk dai saboda ya zo duniya ya bauta wanda ya shirya shi ya kawo shi dinnan shi ne kawai a to shi ne dauran insanan wani lokaci sai ya dawo mutum mutumin in ya zo duniya wa minkum kafirun wa minkum mu'minun haka Allah yake dauran kafiran wani sai ya fito yana kafiri kuma ya rayu yana kafiri ya mutu yana kafiri dauran mu'minan wani kuma ya fito yana mu'mini ya rayu yana mu'mini ya mutu yana mu'mini wani kuma ya fito ya fara da kafirci ya koma imani ya kare da imani ya yi sa'a wani kuma ya fito da imani ya kare da kafirci an yi rashin sa'a wato saboda haka ya dai yanayi ne daban-daban to Allah ya ce alam tarau ba ku gani bane dan zuru ba ku gani bane kai ba kalakan lahu idan kana mamaki yanda aka shiryo dan adam a cikin cikin uwarsa aka kawo shi duniya yana baka mamaki Allah ya ce to in wannan yana baka mamaki to ka kalli sama ita kuma ba ita kuma ka san yanda aka shirya ta wannan don an shirya shi cikin wata tara ya zo duniya shine zai ba da mamaki to da sama za ka duba sai ka ga ko rumfa kai sai ka yi mata abin da zai rike ta in ba fila wannan rumfar ba za ta tsaya ba sai ta samu abin da ya rike ta na ƙasa to ga sama ita ba ta fila ko ɗaya kuma tun da aka yi ta har yau ba wanda ba kafin nan da aka nema ya je ya gyara wani waje tana nan yadda aka yi haka take bata canja ba bata tsage ba bata yi kirak ba bata karye ba ba abin da ya baci ba abin da ya taba ta ko kora baya shafan ta to wannan ka aya yake mutum aya alam tarau ba ku gani bane kai fa khalaqa Allah ya ubangiji ne ya halitti saba samawatin samai guda bakwai ke ba ka yayi su kowanne ɗaya kan wannan wannan kan wannan har guda bakwai ba da hafa ga bani wasu na kan wasu aka yi sama ta farko aka yi ta biyu sama da ita aka yi ta uku sama da ita aka har aka je sama ta bakwai وجعل القمر فيهن نورا sannan Allah ya sanya wata a nuran ya zama haske fihinna a cikin su ma'ana fi majmu'ihinna a cikin samman nan samman nan suna haskakuwa da hasken wata waje ana shamsa shi wata an sa masa nuru saboda nuru hasken haske cikin duhu shi ake ce masa nuru shi yasa zuciyar dan adam in bai musulunta ba duhu ce wannan duhu in ana so a haska ce sai a sa nurul imani idan aka sa hasken imani to ya zama kamar wata mana haske ya zo ya shiga cikin duhu ya kore duhu yanzu babu duhu haske ya zauna shi kuma rana sai aka ji Allah ya ce waje ala shamsa sirajan sai Allah ya sanya rana kuma ta zama fitila to shi kuma siraju fitila ce mai haske a cikin haske kafin rana ta fito ma duniya ta haskaka in gari ya waye aka yi sallar asuba aka aka dan jima sai ka ga gari yana haske ko ina gari sai yayi haske komai za ka iya gani kafin rana ta fito kaga kafin ta zo ma ita a haske za ta karar ba kamar wata bane shi ko sai duhu ya zo za ka ga hasken sa to misbahan ita rana ta zama fitila mudi'an mai haske abuwa min alkamari wanda hasken ta ma ya ji hasken wata to duka wannan ku duba da ranar rana kuma tun da aka yi ta ba taɓa kuskure ba lokacin fitowar ta take fitowa lokacin faduwar ta take faduwa shi ma wata haka lokacin dawowa sai yake dawowa lokacin tafiya sai yake tafiya kaga duk ba mai kuskure a cikin su saboda mai saboda Allah ne ya tsara su ya ajiye su haka ba za su canja ba da wani ne yake canja su rana zai manta ko lokaci ya kure masa to Allah lokaci ba ya kure masa wallahu ubangiji ambatakum shine ya tsirar da ku khalaqakum ya halice ku min al-ardi daga ƙasa ƙasa ita ce tushen dukkan ɗan adam aw khalaqa abakum adama minha ko kuma ubangiji ya halice annabi adama babanku daga wannan ƙasar daga ƙasa aka yi annabi adama annabi adam kuma daga jikinsa sauran mutane suka fito nabatan tsirarwa Allah ya tsirar da ku to ku sani sun mai yu'idukum fiha Allah zai dawo da ku a cikin ƙasar duk wanda ya mutu karkashin ƙasa ke mai da shi cikin ƙasa za a je a binne shi makuburi na za a yi muku kaburbura a cikin ƙasa wa yukrijukum Allah zai fidda ku bayan kun zauna a kabari iya zaman da Allah ya kaddara za a zauna to ran da za a tashi kiyama kuma sai fidda kowa eh bayan ana gani ya mutu ba mamaki ma bayan ya mutu ya ya jima aka zo za a kunna wani da aka tona inda yake ba samu komai ba to ko ba komai yana nan yadda aka ajiye jera nan ko da komai nasa ya kare ƙasa ta cinye ba nama ba komai kashin ma babu shi fata ba komai babu dai ya zama babu ya zama ƙasa to a ku ne kuke ganin ƙasa ne Allah ya san yana nan yadda kuka ajiye shi yana nan Allah ya ajiye shi ne kafin ya fito da shi ran da zai asa ya tashin kiyama Allah zai ce masa zo fito sai ya fito ويخرجكم للباس Allah zai fidda ko saboda ai tashin kiyama ikrajan fitarwa daga cikin kasar daga cikin kasar za a sake fito da mutane a ji sai da su tashin kiyama wallahu ta'ala wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa litasluku minha subulan fijaja
wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله ubangiji ja'ala lakum al-arda ya sanya mana wannan kasa ubangiji yana gaya wa kowa da kowa tunda shi Allah ne yake magana yace ubangiji ne ya sanya muku al-arda kasa bisadan ta zama timfidadiya mafsuratan timfidadiya da Allah ya ga dama sai ya dunkule ta shi ya dunkule ta ba za a iya rayuwa a kanta ba sai sai wani ya zama yana kan wani idan aka dunkule ta kamar yadda bol yake to kaga wani yana sama wani yana kasa yi wani kuma yana tsakiya to kaga ba zai zaune ba za a yi tarawa to Allah ya ce sai na cinta ya ta zama ta koma daidai yadda kowa zai taka ya tafi daidai ya rayu iya rayuwar da Allah ya kaddara masa zai rayu a duniya saboda dama duniya ba an kawo shi inda zai rayu har abada bane an kawo shi ne don ya rayu zuwa wani lokaci to tunda dama ana so ya rayu zuwa wani lokaci to za a ba shi dama ya yi wannan rayuwar tana ƙarewa ta ɗauke shi sai mai da shi can inda zai rayu har abada ne litasluku minha Allah ya ce na shimfiɗa muku ƙasar nan saboda ku tafi ku shiga minha daga ƙasar tubulan hanyoyi turukan hanyoyi fijajan mailwata kowane gari za ka gaba hanya ɗaya ce take shiga garin ba za ka ga can akwai hanya can akwai hanya duk da inda ka shigo za ka shigo a gari za ka samu akwai hanya in ta ta gabacin gari ka shigo za ka samu hanya in ta yammacin gari ka shigo za ka samu hanya in ta kudancin gari ka ka shigo za ka samu hanya in ta arewacin gari ka shigo za ka samu hanya duk da inda ka biyo wa gari kowane irin za ka samu hanyoyi da suke shiga gari Allah ya yarwata saboda mai wani in ya fita so yake ya yi gaba kaga ba sai ya in hanya ɗaya ce kawai wanda take yin yamma kaga sai ya fita sai ma ya dinga zagaye zagaye za ka hutar da shi akai masa hanya ta can wani kuma arewa yake so ya yi to kai ma ga hanyar ka bi wani kudu yake so ya yi kai ma ga hanyar ka ka bi wani yamma yake so ya yi to kai ma ga hanyar ka ka bi shikenan kowa ya huta subulan fijajan ba hanya ɗaya bane hanyoyi daban-daban fijajan mayil wata wa sai atan mayil wata to shine Allah ya ce kara nuhu قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قال نوح رب إني إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قال نوح النبي نوح دام هذا شيء أكي مغانا da yake gaya wa Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji na rafe Ubangiji na, innan waɗannan mutane da kace in zo in mutu wa'azi, na yi mutu wa'azi. Amma a kauni, wasu daga cikinsu makaskantansu sun sun yi sun saba min ba su bi ni ba. Banda ma- muminai da suka yadda suka bi ni, su kuma dama Allah ya ce ma amana ma'ahu illa qalilun. Mutum kaɗan ne suka bi shi. Duk duniyar nan yayi wa'azi yayi wa'azi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma duk mutane da suka bi shi ba su yi arba'in ba. Ba su yi mutum arba'in ba. Shi yasa manzo Allah sallama yake cewa yan kaje lahira aka zo tashin mutane wani annabi da mutum ɗaya yake zuwa shi kada ya bi shi. wani ko mutum biyu ne suka bi shi wani mutum uku wani goma to kaga annabi nuhu ma mutum arba'in ne kawai suka bi shi a sauni sun saba mini duk abin da na faɗa su ce ba su yadda ba wattaba'u su wajen nan kaskantattu shi ne asfafalatu kaskantattun sun bi man lam yazidhu maluhu wanda dukiyarsa ba za ta kare shi da komai ba wa waladuhu jayansa ba za su kare shi da komai ba shine kafiri illa kasara sai dai kafewa in kana hu an mutabat nabiyillahi sun isu bi annabin Allah wattaba'u arbabal amwali sun biye wa mabota dukiya kafirai dan uwan su ma- masu dukiya su suke zuwa suke bin su har suna bauta musu to ka sani ba ai ran da ya mutu kan dukiyar ma za ta amfane shi ne in jaya ne za su amfane shi ne ba abin da zai amfane shi da ya bi Allah ne nan ne zai tsira wa makaru sun yi kama kirki annabin nan ya za a yi da shi sai su haɗu su yi shawara su zauna su yi mitin ya za mu yi da warin nan mutumin nan ya fi mutane ya hana mutane sakat ya hana mutane rayuwa mai daɗi wa in ana wa mutane wa'azi ana ce musu kar su yi kaza kar su yi kaza kar su shi- kar su sha kaza kar su shi kaza to sai su ce wa mutumin ya matsa musu ya hana su rayuwa mai daɗi eh su rayuwa su mai daɗi a basu su mutu ya ci duk abin da ya ga dama ya sha duk abin da ya ga dama ya tafi inda yake so to wannan shine suke ganin rayuwa Ah, wa makaru sun yi ta makirce makirce makaran makirci kubbaran mai girma kana idza kabira wahidun minhum idan ɗaya daga cikin su ya girma hatta kafar mota yaga kaman zai mutu akaza waladahu ila nuhin sai ya ɗau- ya kama hannun ɗansa sai ya tafi da kyoshin annabi nuhu wa qala lahu sai ya gaya wa yaron ya ce ra'aita zalika qala ka ga tsohon nan sai yaro ya ce eh sai ce to la ka kuma ma ya kulu kar ka kuskura ka yadda da abin da yake faɗa wai wasiya zai yi wa ɗan kada a bayan sa ɗan ya bi annabi nuhu wala taqbalu kar ka karbe shi eh duk abin da ya faɗa kar ka yadda ba mutumin kirki bane haka zaka suke wa ayyan wasiya haka za a sani abi haka shi ma uban zai ce shi ma ubansa ne masa wasiya kar ya fi wannan tsoho saboda kai shi ma yaron kar ya fi tsoho tunda annabi nuhu ya rayu da shekaru masu yawa ya yi shekara dubu da ɗari hudu da wani abu to kaga ai an haifi mutane sun girma sun mutu sun sace sun haihu sun yi jikoki duk a zamanin sa to kaga da shi za su ce wa junan su wasiya sai shi haka uban sa yi masa wasiya sai ce uban nawa ma fa wa abuhu shi ma uban sa ka yi masa wasiya kar a bi wannan tsohon wa abu za ka da uban wancan din shi ma haka yi wa wancan din wasiya wa abu za ka da uban wancan din ma'ana da an samu duk kusan goma a jere kowa sai ya yi wa in wannan ya yi wa ɗansa wasiya shi ma ya zo ya yi wa ɗansa shi ma ɗan ya yi wa ɗansa ɗan ya yi wa ɗansa haka aka yi tai azal makrul kibaru wannan shine makirci mai girma to banda makirci in kai ba za ka bi ba ka rabi bara in ka rabi ba ruwanka abinda za ka zai ya bayan ka shi kenan in zai abinda zai amfane shi ne ya yi mana ya amfane shi a kar ya bar ɗan balle ɗan ya zama mai amfani mai bin annabin Allah to shine a ma ya gudu na'am wa qala ta zurna ko na'am وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ينبوس ويهوب ونسرا وقد أذلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا سكتي لا تذرن آلهتكم فرق بر فيها ينجيمكم معنى فرق بر gumakanku ku ta bauta wa gumaka ku rabu da wannan annabin Allah wala tazarunna waddan kar ku bar wannan gunki mai suna waddu ko waddan ko wuddan duk an karanta sunan gunki ne dai wala suwa an kar ku rabu da suwa shi ma gunki ne wala yanguza kar ku rabu da yanguza shi ma gunki ne wa yahuba kar ku rabu da yahuba shi ma gunki ne wa nasaran kar ku rabu da nasru shi ma gunki ne su wayannan gumaka ne هذه أصنام وإنهم كما كان كانت تعبدها العرب في الجاهلية su ne laraba suke bautawa zamanin jahiliya kana li adama khamsatu banina annabi adam yana da wasu jaja guda biyar kuma su sai suka mutu suka mutu da suka mutu ko bakar hawwa'u sai nana hawwa'u matar annabi adam sai ta yi kuka saboda ƴaƴanta har biyar sun rasu fa qala laha iblisu sai iblis ya ce mata abdiru an usawira laki ashkasahum ka annaki tanzurina ilayhim tatasallina bi hadha sai iblis ya ce har ki damu zan yi miki zan turanta miki irin su kowa zan yi irin yadda yake zan maka zan miki irin su sai ki gabance duk in ki kalle su kamar jayen na ke kalla saboda ki samu ki hakurta da shi mana duk wanda kika kalla sai ki ji mutuwar ta za ta yi miki sauki fa amila suwara lil auladi iblis ya je yayi aikin sa yayi waɗannan gumakan hawawu na ruwanta da gunki to tun da ba ruwanta da gunki amma shi iblis ma dabararsa ba wai don hawawu yayi ba a'a akwai masu zuwa wanda za su bauta waɗannan gumakan shi ma yana target din gaba ne to wa yayi gumakan ya ajiye su saboda can wani lokaci in ya zo ya ga annabi adam din ya wuce da mutanen kirki sai ya samu mutane shi musu kai waɗannan su ne abin bautawa kaga shi kenan ya halaka mutane kenan to shine aswarul mujassadatu sune turori da ake mai da su jiki ba hoto ba shi hoto ai ba jiki bane duk abin da zaka yi ka ajiye shi yayi inuwa shine ake ce masa suwar shine tura wanda aka haramta sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa satin da yake da irin wannan mutum mutumin ko kuma irin wannan ko da roba aka yi shi ko da ice ko da ƙasa ko da menene ma aka yi shi in dai za a tsaye da shi ya bada irwa to shi ga da wannan ya zama haramu ya zama gunki in ka ajiye shi a ɗakin ka mana ya kurra ba za su ci gaba saboda haka mutane masu yawa ja'yan su irin wannan yan abubuwa ko doki ko mutane mutum mutumi haramun ka ce haramun in ka ajiye a gidanka mala'ikun ramu ba za su gaba in ko mala'ikun ramu ba za su gaba mala'ikun azaba ka za su shiga aswarul mujassadatu wayannan surori wanda aka yi su da jiki wani haza harumar fi shari'ati fi shari'atina yasa suka haramta a shari'ar mu a shari'ar mu haramun ne mutum ya dauki wannan mutum mutumi ya sa a ɗakin sa in kana la hazillun in dai abin yana da ilwa in ka tsaye da shi wani zai zo ya ga inuwarsa to haramun ne ba zane ba a zane ka shi kuma zane sunansa wa ma la zilla lahu idan ba shi da inuwa zane ne irin wanda ake na hoto fa in kana shakkan kamilan idan mutum ne aka zana to ko makruhun a shari'a dai makruhi ne ba a son mutum ya ya zama ya ajiye shi yana amfani da shi in mutum ne gaba ɗayansa wa in kana ba da taksi idan kuma wani ko kai kawai aka ɗauka ana ɗaukan kaman kai ko rabin mutum haka shi kuma suranta ko kai rakasu fi shi kan malamai sun ce ba wani abu to yana da akwai maganganun malamai da yawa akan irin wayannan a wasu sun ce a in dai a takarda ne aka zana abu to zane ne to ko mutum ne gaba ɗaya ka zana shi kenan ba mutum bane ya ji kan ba shi da yiwa ba za a ce masa mutum mutumi ba zanen mutum ne in kana so ka yaka shi za ka yaka shi to amma in mutum mutumi ne shi sai dai ka kakkarya shi to shi ne kana Aisha radiyallahu ta'ala anha na Aisha ta kasance tuni Allah namra'atun fiha suratu insani amma ta wani wani abu kamar mai kama da daranda to sai aka sa zanen mutum a jikin rani kaga randuwan da da kasa ake yin su kaman tulu dai to sai aka zo sai aka bamman aka bamman na wani abu kaman koto kaman mutum dai gashi nan kaman mutum kuma a jikin randar a manne fa ja rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama yazo fakari ya hu sai yaji baya son wannan sai haka kuma wannan kaman gunki to shi ne annabi da da ta ga annabi baya son wannan abu ko shakkar hu ne sai kawai sai ta fara tulu da ba za shi ba da raba shi kace biyu ko sama rasul sallallahu alaihi wasallam fi zalika kuma annabi ya ce kin kyauta haka yayi eh a fasa idan aka ga abinda shari'a ba ta yarda da shi ba kawai a kauda shi a gida wannan ma to wannan kauci ne maganar manzo Allah kin sai mu koma can kissa da muke yi wannan ma dara zamanin da zamani yayi tsawo annabi Adam ya rasu kuma eh Hawwa ta rasu kuma ya riga ya shirya wannan gumakan ya ajiye shi sai ran kenan qala iblis lin nasi sai shi kai ga ya mutane a lokacin ma annabi adam ya zama mutanen zamanin jikokin jikokin sa ne ma mana jikokin ayan sa ne ba ma jikokin sa bane zamani ya ya ja tunda kaga tsakanin annabi adam da annabi nuhu ai da akwai akwai rata sosai yawa akwai annabi idris ma yana tsakani to shine iblis yake gaya musu inna abakum kana ya'budu hadhihi al-asnama sai ce ai baban naku wannan gumakan su yake bautawa kaga ya fara fadda mutane kenan dama abin da yake so kenan a kai ga lokacin da mutane ba san Allah ba ba san addini ba shikenan sai ce to ga abin bauta shi dan adam ba yanda za ya zauna ba abin da zai yi babu Allah bai yi dan adam da wannan ba duk yanda aka yi dan adam sai ya zama abin da ya bi sai za ake so a bi da shi hanya mai kyau in ka biyar da shi hanya mai kyau zai bi ta in baka nuna masa hanya ba zai nemo ta ko ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba zai bi to sai za sai iblis ya mutu wannan gumakan su ne da waddu sawa'u yanzu sai ya uka nasaran wayannan gumaka guda biyar to su ne iyayen kuma na suke bautawa واتخذ كل قبيلة من العرب سلما من الأسلام يعبدونه to da aka zo zamanin larabawa kuma za ka kawo musu hoton wa'ancan gumakan da yake ba fasa su ba za ka dawo musu da su to kowace kabila sai ta dauki gumki daya sai su mai da shi shine Allah su sai suka dauka gumakan kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibadatul asnam bauta wa gumaka min awwalid dahari daga farkon zamani bi zamanin nuhin daga zamanin annabi nuhu suna bauta wa gumaka kafirai ila yau mina haza har yau ba dai daga bauta wa gumki ba eh kullum akwai gumakan da ake bautawa in kai ba ka cikin bautan gumki baka sani ba ko baka sani da gumki yake ba amma mai gumki shi ya sani kuma yana bauta wa kayansa wa kullu insanin aqilun duk dan adam mai hankali wa kullu insanin aqilin duk dan adam mai hankali ya alamu ya san anna hijaratan مصنوعة أو كتبة منهوتة لا يمكن أن تكون هي إله العالمين ثم ينقلي دي يا ثاني dutsen da aka sarrafa shi aka mai da shi wani abu ko kuma bishiya itace ne aka zo aka sassake shi aka sassake shi aka mai da shi mutum mutumi ko ko mutum ko dabba ko wani abu duk mai hankali ya san wannan kai ba zai ba yanda za a ce wannan shine Allah in Allah ne ya me yasa bai yi kansa ba sai da kai yi in ka ce Allah ka ne shi yayi ka kai kai yi an taba yin bawa yayi ubangijinsa a ubangiji da yake yin bayi eh ubangiji shi zai halici bawansa amma ba bawa ne zai halici ubangijinsa ba to amma mutum yayi abu sannan ya dawo kuma ya bi wannan abun shine sai na umar yake cewa yana tunani lokacin kafin ya shiga musulunci sai yake wani tunani ya yi sai ya yi taba shi dariya ya ce zamanin jahiliya tun bai shiga musulunci ba yana da wani gumkinsa to gumkin da dibino ya yi to gumkin yana nan kamar mutum mutum ne haka da shi yake yawo wata rana ya yi tafiya yana cikin wannan tafiyar ya je tafiya sai tafiya ruwa ta kama shi ta ishe shi kuma gashi dibino ne. Yare sai da zai yi ko ba abin shi, ya ce sai ya balla hannun wannan Allah. Ya balla hannun gunki, ya cinye. Da ya cinye ya ji sauƙi ya sha ruwa sai ya wuce. Tafiya ba ta ƙare ba, ya je gaba ma ya ƙara jin yunwa, ya sake balla ɗaya hannu, shi ma ya cinye shi. da haka dai yana balla Allah nan kafin ya dawo tafiya Allah ya kare kenan da dai wannan dida sun da yake ba shi dariya kafin musulunci yawa ya ce abin da yake ba shi ta kai shi kuma wajen bunne yaya mata da ransu shi ma yace ya taba yin haka kafin musulunci to shi kuma ta kai shi yake ba shi to wannan la yabluguna min al-hamaqati hadha al-mablaga duk mai hankali ba zai kai wannan wautar ba abin da ka gani a gabanka aka sassaka shi ko kuma kai ka sassaka shi ka zo ka ce wa ka yadda ya zama Allah ka za ka bauta masa ana ya bauta ne inna ma kanu la taqiduna anna Allah huwa khaliqul khalaiq duk masu hankali a cikin kafiran ma sun san Allah shine maliki wannan abun ƙarya ne sai za ya kama da musu sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne don su kai mu wajen Allah ne to kaga sai su yi daba sun yi Allah ba inda sun yi Allah ba za a ce su kai wajen Allah ba da sai ce an dogara da su to saboda ka dun mai hankali wautar eh wannan wauta ba za ta same shi ba wal mala'ikatu muqarrabuna ilayhi mala'iku makusanta ne zuwa ga ubangiji wan nujumu muqarrabatun ila al mala'ikati taurari kuma suna kusa da mala'iku wa ya sa'u alihatan ala hayati nujumi aw sumu bi dirqan nujumi ya taqiduna an sai qaw ittisalun bayna sanami wan najmi وبين النجم والملك وبين الملك والنار to abin da yanda suke yi idan suka yi gunki sai su yi shi kamar tauraro akwai gumaka da aka yi su kamar tauraro za a ganci sita wannan gunki za a yi shi sita haka to za a yi shi kamar tauraro wai su aniyarsu yana kama da taurari to tun da tauraro kuma yana kusa da mala'ika saboda ka wannan tauraron wannan gunkin tunda yana kama da taurari to yana kusa da mala'ika mala'ika kuma tsakaninsa da tauraro ai akwai kusanci. Tsakanin mala'ika da Allah kuma akwai kusanci, saboda haka wannan gunkin zai kai su ga tauraro, tauraro ya kai su ga mala'ika, mala'ika ya kai su wajen Allah. Haka suke cewa. Wafi ba da ɗaukaci, a wani lokaci kuma ya taƙi nuna annal kaukaba yanzu da fi sanami. Wani lokacin kuma su daga cikin su cewa suke idan suka yi gunki da sura irin ta tauraruwa. sai su ce to ai tauraron in dare ya yi zai zai shiga cikin wannan gunki saboda haka shi yake amsa bukatu to tauraro ma baya amsa bukata ba sani ba ne wa fi ba da lauƙati wani lokaci kuma ya ta ƙidura an Allah mujassamun yanzu lufi sanani wani lokaci kuma wasu kuma daga cikin su cewa suke shi ubangijin ma kansa yana surantuwa ya zama kamar mutum sai ya fara cikin gunki saboda haka idan aka zo aka nemi taimako wajen gunki Allah yana ciki sai ya biya bukata to duk wannan dai shirme ne hadha huwa sababu wannan shine dalili fi ibadati al-asnami a cikin bautawa gumaka wala yablungu ahadu min al-hamakati wal jununi mablanga yazunnu anna hadhihi al-manhudatu hiya al-aliyah amma dai duk wautar mutum da rikin hankalinsa ba zai kai shi matsayin da zai ga zai yadda cewa wannan abin da aka sassaka shi ne Allah wannan ka kowa ya sani ƙarya ne laysu alihatan ba wai alloli bane lakin yazunnuna ana lahum ittisalatin bir rauhaniyina sai suke waɗannan ababen sassaka wai suna da tsakanin suna da mu'amala tsakanin su da rauhanai ma'ana suna da mu'amala tsakanin su da mala'iku wata salatun bi hadallahi tabaraka wa ta'ala sunna mala'iku kuma suna fadar Allah saboda haka wannan gunkin yana haɗe da mala'iku mala'iku kuma suna haɗe da fadar Allah haka da suke dauka wa zalika ma lam yaqbalhu Allah minhum ما لم يقبله الله منهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى wasu kuma a su cewa suke yi ma na ai ba sa bautawa gumakan sai don gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah su zaki yaquluna suna cewa su kafiran al malaikatu haythu annahum asfiya'u yasluhuna li ibadati Allah malaikun da su tsarkakakku ne su su ne suka kyauta su bautawa Allah kai tsaye wan nujumu tasluhu li ibadati malaikati saboda ka taurari kuma tunda su ba za su samu kusanci da Allah kamar malaika ba malaika in ya bauta wa Allah taurari ko su bauta wa malaiku shi ko malaika su kuma su bauta wa gunki gunki kuma shine yake kusa da taurari haka suke cewa dai wala da su tasluhu li ibadati nujumi su su ce waɗannan alaurin nasu kuma suna kyautatuwa mana suna yin kyau suna kusanci da taurari saboda haka za su iya ibada za su yi za su bauta wa taurari ke wa hum basharun ya buduna tilkal asnama to su kuma fa mutanen da suke bauta taurari su ba mutane ne to to kai kana mutum me ya kai ka ga wannan zagaye zagaye ka ka bauta wa dai kawai wanda yi kan mana ka huta to shine na wa bada da lokaci wa bada da lokaci lalle sun badda mutane da yawa in ji annabi nuhu yace sun badda kuma sun batar bi hadhihi al-asnam da waɗannan gumaka sun sa gumaka suna bauta musu kuma bautar gumakan nan sun tusa mutane da yawa cikin bautar gumaka wala tazid zalimina ya ubangiji karka ƙara wa kafirai illa tarara zai bata duk wanda ya bata ya zama kafiri Allah ka ƙara masa kafiri shi annabi nuru wa umri ko bi tufani sai aka dulmayar da su da ruwan tufana a min makadiyat مما خليئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خليئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا mimma kadi'atihim mana min kadi'atihim saboda kuskuren su ko kuma kafircin su ai min kadi'atihim saboda kuskuren da suka yi suka yi bin annabi suka yi ta bauta wa shirme Allah ya ce umri ku sai aka dulmuna da zalkin ruwa Allah ya saukar da tufana tufana ya zo shi tufana ba taɓa yi ruwa irinsa ba domin shi ruwa ne وفجرنا الارض عيونا ruwa ne aka yi sama da ƙasa ruwan sama yana sauka ƙasan masu ya kamar da kamar sama inda ruwan sama yake sauka ka ruwan ƙasa kuma yake fitowa haka ruwan ya cinye mutane ya cinye duniya gaba daya duk aka dulmar da zuwa cikin ruwa sun ƙare a cikin ruwa sun mutu gaba daya Allah ya ce fa ursilu naran da suka jira yana kuwa a kai tuta to haka mutum ya ƙare a ruwa maimakon da ruwan aka fashi ma ai zai samu sauki to sai aka tura shi wuta kuma nara aka sa su a cikin wuta wala mai jidu lahum min dunillahi ansara wala mai jidu ansara to samu mataimaka ba lahum a gare su wanda zai zai taimake su min dunillahi hana su azabar Allah da aka zaba cikin wuta ba wani dunki da ya zo ya taimake su ba wani komai ne duk abin da za su ke tunanin zai taimake su ba abin da ya taimake su sun zama wajen wuta kawai.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاتحا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وقال نوح عن النبي نوح يتي ربي أو بنيجينا لا تذر ديارا كركبر ko karamin gida ne ko bukka ne kar ka bari alal arbi a doron kasan nan min al kafirin in dai na kafirai ne to da su da bukkokin su da dabbobin su da kayan su kar wani abu ya rage dama addu'a da annabi Nuhu ya mutu kar komai ya rage a tafi komai haka to dama idan za a halaka mutane to idan aka rage wani abu nasu to za a samu shakku za su zinga kawo muminai shakku lokacin da aka halaka fir'auna to sai mutane suka yi ta cewa karuna yana cikin mutanen fir'auna amma a lokacin shi ya musulunta kuma dan wa annabi Isa ne to shi ko mai dukiya ne dukiyar ta ga kuma tana da yawa har ta wuce ma ba taɓa yin dukiya irin ta ba duniya kuma har yau ba ka ci dukiya ne duk dukiyar duniyar nan in ka haɗa ta ba ta kai ta karuna ba gaba ɗayan ta ba dukiyar mu wane ko wane ba masu kuɗi duk dukiyar duniya ka haɗa ta ta yau ba ta kai ta karuna ba saboda Allah ya ce ma inna mafatihahu latanu bil usbati kulil quwwati makullai ma fito fito in aka ce maka fito na karura ba wai daki yake kira ba kaman garin nan gaba daya fito za a mai da shi ko ba kayan kuɗi ake sawa ba kuɗin ne za a zuba sai a zuba kuɗin a cikin fito sai an sai a rufe irin wannan to makullan da ake bude sito sito din raƙumi arba'in ne yake ɗaukar makullan makullan raƙumi arba'in ne yake ɗaukar kamar ka ce dai kaman ka ce za su yi kaman tirela goma makullai fa to haka dukiyar karuna take to da aka halaka fir'auna aka kuma annabi musa sai aka saukar masa da zakka da aka gaya wa karuna ba sai ce yanzu Musa ya kace Fir'auna ya gaji mulkinsa ni kuma yana so ya kace ni ya gaji dukiyata ba shi ne karshen ba zai sa lokacin da annabi Musa ya addu'a a halaka Karuna da aka dulma da Karuna cikin kasa annabi Musa ya ubangiji maza dukiyarsa ba ta bi shi duk inda take kar ma ta saura duniya balle wani ya ce zan gaje ta da tafi kawai da shi da dukiyar duk sun tafi yanzu babu dukiyar Karuna ko da ya duniya duk ta bi shi suna tafiya tare to shi ne annabi nuna ce karka bar kafiri ko daya a halikum ka halakar da su jami'an gaba ɗaya innaka inda zarhum in ka bar su yuzillu ibadaka za su bada bayinka wala yalidu ba za su haifa ba illa fajiran sai irin su fajiri kafaran mai yawan kafirci lima ta kaddama min al-isai saboda wasiyar da iyaye suke musu rabbi ya ubangiji in firli ka gafarta mini wali wani jiya da iyaye na wa kana mu'minai mu'minai ne domin kafirai ba za su haifi annabin Allah ba wali man ka kala baiti da wanda ya shiga daki na manzili masauki na manzili ko masallaci na ko safina ce ko jirgi na ko wanda ya shiga ciki ba ka gafarta masa mu'minan kuma yana mu'mini wali mu'min ne ka gafarta mu'minai duk inda suke maza wal mu'minat mu'minai mata ka gafarta musu ila yawmin qiyamah ta tashin qiyama wala tazri zalimin amma kafirai kar ka kara musu komai illa tabara sai halaka halakar halaka fa uliku kuma ka halaka aka halakar da su shine karshen mutanen annabi nuhu allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halal a bayyane take haramun a bayyane take a tsakanin su akwai shubha shin ya shehu ita shubhan ya take na wani irin abubuwa ne suke zama shubha din
to abin da ake ce masa halal dai duk musulmi ya san halal eh abin da qur'ani ya halatta hadisi ya halatta malamai suka halatta a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine halal ma'ana dai duk wanda ya dauki abin da yake halal kai tsaye ya sani ko a abin shi ko abin sha ko sutura ko mu'amala akwai kuma haramun wanda kowa ya san haramun ne misali idan mutum ya dauko shi harakarsa gaba da giya yake sayarwa ai haramun ne kai tsaye da annabi ya haramta ka to kaga wannan babu shubha a ciki to inda shubha za ta kasance idan wani mutum yana haraka wani abu wannan abin kuma an tabbata ba za a ce dai halal ne kai tsaye ba kuma in ka tambayi malamai wani ya ce maka eh to wannan kam zai mai yiwa haramun ne ya yi kama da haramun wani ya ce maka to za a iya halatta shi to wannan shi ake maka shubha misali sai mutum ya zama yana haraka da kwayoyi kwayoyi kuma miyagu su ne ya take yadda faraukin su kaga in ka tambayi malamin bai zai ce maka haramun ne akwai hadisi ba ko ba zai ce maka halal ne ba saboda yana haraka mutane duk wanda ya sha zai bugu to kana zai da abin da yake buga mutane bugar da mutane to me sunansa to kaga wannan ka shiga shubuha sai sa annabi ce duk shubuha tana kusa da haramun ba ta kusa da halal sai sa ya ce wa bainahuma umurun mutatabihatun kuma ne taka shubuhati فقد استبرا فقد استبرا لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام duk wanda yake taba wannan shubuhoyi zai fara haram to shine duk abin da dai yake da akwai wani abu to wannan shi irin da ake ce masa haram suna nan irin ire irin su da dama irin karban abu ka ce ka karbi abu lon lon din nan ba mamaki in ka je zaka saya a wajen su zai ce maka kudin ka kaza ne dubu ɗari ne sai ka ce a ni fa zan karba yana biya kaɗan kaɗan sai ce a sunan kuma ɗari da hamsin ne to me ya kawo hamsin ne ka gani kaga a bangaren kasuwanci ya zama wannan cinikin haramun ne to abin kuma mai suna sa shubuha shi cinikin haramun ne in ka karɓe shi kuma shi asalin abin kuma suna sa shubuha kaga irin sa yana kusa da haramun baya kusa da haram akwai da irin su da dama
na'am a ƙarshe akwai wanda ya aiko ya ce ya ce muna buƙatar a ƙara jan hankalin mutane ko a yi nasiha a kan haƙƙin makotaka.
Haƙƙin makotaka abu ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da Jibril ya zo sai ya yi masa wasiya da makotansa. Ya ce annabi ya ce har na yi tsammanin ma a Jibril zai ce min nan gaba idan mutum ya rasu ba ya yanka ne za su gaje shi ba. makocin ne zai gaje saboda hakkin da yake tsakanin makoci da makoci a takaice dai in makocin ka ne wajibi ka san halin da yake ciki ma'ana makocin ka musulmi ne ba musulmi ba ne kai dai ka gyara masa mu'amala tsakanin ka da shi ka samu matsala yawa in in yana da lafiya shikenan lafiya lafiya karo baka da matsala in ka ji bajir lafiya kai kokari ka je ka duba shi idan yana son taimako kana da yadda zaka yi ka taimaka ka taimaka idan ya kawo maka shawara ka duba abin da zai amfane shi ka gaya masa ba wai abin da yake so ko kai abin da kake so ya kawo maka shawara sai ka ga wannan shawarar da ya kawo maka in ka bi yadda za ta yi amfani ba mamaki shi za ka amfane shi kai ko ba za ka amfana ba to ka hakurar amfanin naka ka gaya masa abin da zai amfani. To gaskiya makoci yana da haƙoƙi da yawa wanda ya wajaba a kan mutum dole ne ya kula da haƙƙin makotansa ya dinga sanin halin da suke ciki yawa in suna lafiya lafiya lau ba matsala. Matsala sallallahu alaihi wasallama makotansa har kafirai ma zuwa yake ya duba idan ba su da lafiya ma zuwa yake har gidan wani ba yahude har gidansa annabi ya je shi kan ma cutarwa yake kullum sai ya kawo tsaya da kayan najasa ya zuba a hanyar da manzala yake bi ya je masallaci amma da aka jima aka yi kwana uku manzala sallallahu bai ga wannan abun ba a hanya ya tambaya ina mutumin nan da yake kawo wannan abubuwa sai aka ce ya ba shi da lafiya ya ce mu je mu duba shi ya je ya same shi har gida na zo in duba ka ne Muhammadu kai ni ka zo dubawa ka zo fa cutar da kai nake ce ai haƙƙi mabautaka ne kai mabauci ne saboda haka mu mu addinin mu ya ba mu cewa idan mutum mabaucin mu ne duk halin da yake ciki in ba shi lafiya mu zo mu duba shi sai mutum ya ce kai amma addinin kan nan ba don dai yanzu ba da sauran amfani balle in hidin dawa addini ko na shige shi ba zai amfani ni ba da za shige shi annabi ya zai maka amfani yace ta yace kalma da yake in kafa zai zai ka amfana sai ce wace ce annabi ya gaya masa kalmar shahada sai ya fada yana fada ya mutu manzo Allah ya ce to gaji yanzu ya mutu da ya tafi aljanna zora dai kana kyautata wa mutum shi kana kyautata wa makoci to karshen duka alheri ne zai faru eh to saboda ka hakkin makotaka yana da yawa yana alƙali don dai babu da lokaci
alhamdulillah a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da buƙatun su mabambanta ko da ya koyi sai yana so yi mana su Allah ya baki lafiya wadata buɗe kariya cikawa da imani da sauran su duk Allah ya biya mana amin Allah ya ba mu su gaba daya Eh, duk abin da ake bukata na alheri Allah ya kammala mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya kiyaye mana kiyaye mana imanin mu amin da mutuncin mu da addinin mu amin Allah ya karbi azumin mu amin Allah ya karbi ibadar mu amin Allah ya karbi duk ayyukan da muke yi amin Allah ya sa mu cikin wannan yake da cikin wannan wata amin Allah ya ba mu albarka wata amin Allah ya ba mu albarka alqur'ani amin Allah ya ba mu albarka annabi da aka sauka mana da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam amin rabbana atina fid dunya hasanatan amin
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا حول ولا قوة الا بالله amin
لما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله